الرجيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بعثنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما ك... وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ‘yan uwa da Ubangiji ta'ala ya ƙaddarci haɗuwanmu a wannan gari na kone ko a cikin wannan jiha ta madawa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda da yarda ta yi da ƙaddarawa ta da amincewa ta yi ya ƙaddarci haɗuwanmu a cikin wannan gari mai albarka tare da 'yan uwa masu albarka ƙarƙashin wata ƙungiya mai albarka mai ƙoƙarin wayar da kan al'umma akan harkar addininsu da kuma harkar rayuwarsu ta duniya muna roƙo ga allah maɗaukakin sarki yadda ya tara mu wannan gari allah ya tara mu aljanna haka muna roƙon allah maɗaukakin sarki waɗanda suka yi musabbabin wannan taro muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba su ladar da ke ciki waɗanda suka yi ƙoƙarin taimakawa da abincinsu da kuɗaɗensu da shawararsu da kowane irin aiki da 'yan agaji da sauransu muna roƙon ubangiji ta'ala gaba ɗaya sakan kamu kowa da alheri wannan ƙasa tamu ta nijar muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lahiya a cikinta muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ainihin ba mu aminci da zaman lahiya a cikin wannan ƙasa ta mutaniya da sauran ƙasashen musulmi waɗanda ke ƙoƙarin hirgitar da al'umma a cikin wannan ƙasa da tayar da hankalin al'umma a cikin wannan ƙasa da ƙoƙarin tayar da zamne tsaye a cikin wannan ƙasa in masu rabon shirya na muna roƙon allah ya shiryar da su idan allah waɗanda ka san ba masu shirya na bai da iliminka na gaibi Allah bayinka na ba su buwaye ka ba Allah kai gauga halaka mu su saboda al'umman musulmi su huta su zamna lahiya ‘yan uwa an ce an ba mu maudu'u akan abin da ya shahi musulunci wanda musulunci shine ya tara mu a wannan gari ba don musulunci ba da mafi yawanci ba mu san juna ba alaƙar da ta samu ka san juna addinin musulunci kamar yadda mataimakin shugaba malam ibrahim ma da haɗa zuna ya yi maganar irin waɗanga ayyuka suna taimakawa mutum na wani gari ya san mutum na wani gari akan musulunci ya haɗa ku wanda in ba irin waɗanga ayyuka ba in ba irin wannan haɗuwa ba in ba irin wannan aiki na musulunci ba baka kai ka gane ɗan uwaka ba wanda ɗan uwaka na musulunci amma sababiyar wannan aiki da na madawa da na buza da na kwanni da na duk inda ake haɗuwa kana ganin ɗan uwarka a gari ka zamu haɗu da shi wanga ɗan uwa na tayya ubangiji ta'ala ya ƙara haɗa hankulan mu ‘yan uwa wannan addini na musulunci shi ne addini wanda allah maɗaukakin sarki ya yarda bawa ya mishi wanda malamai suna ƙoƙarin fassara musuluncin karan kai ne suna cewa al'islam huwa istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'a wal khulus min shirki musulunci shine mika wuyan kaga Allah maɗaukakin sarki ka miƙa wuyanka ga Allah ƙarƙashin wannan addini na musulunci ka sallama ma Allah ta ɓangaren kaɗaitar da Allah da bauta ka jayu ga Allah ta duk abin da Allah ya saka kana shirye akan ka aikata cikin wannan addinin musulunci a same ka cikin wannan addini kamar raƙumi wanda an ka sama akala da kusu zai kama akalar raƙumi ya jata ya tahi da shi zai biya ta in wannan kusu zai shiga rame wannan raƙumi zai zuwa sai inda wannan akala ta tsaya bakin rame ya gurhana haka ake son ka kai musulmi ka jayu ga wannan addini na musulunci duk abin da musulunci yake bukata gare ka gwargwadon yadda ka iya yi ka aikata shi duk abin da musulunci bai so ka aikata shi ba in ƙoƙari ka hannu daga aikata wannan aiki shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya nuna muna akan wannan addini shi ne wanda Allah yake so wanda ke da kashe a wurin Allah sai Allah ce inna dina inda Allahil Islam إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Ubangiji ta'ala ya nuna muna a wannan ayoyi inna dina inda lahil islam addini wanda ke da kashe a wurin Allah wanda Allah ya yarda da wannan addini shi yake bukata ni in yi shi yake bukata kai ka yi shi yake bukata mu mu yi shi yake bukata halittu ne su yi mai shine addini na musulunci inna dina inda Allah al-islam addini a wurin Allah shine musulunci shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinukum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
ubangiji ta'ala ya ce aliyau malaman tafsis- malaman tafsiri suka ce aliyau nan ana nuhi ranar arfa ranar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hajji ta bankwana allah ya ce aliyau ma wagga rana aka maltu lakum dinukum na kammala muku addininku duk inda an daidai a cika an gama cikawa duk inda an daidai ai sauki an gama yin sauki daga wannan lokaci ba ƙari ba rigi ga wannan addini abinda ake so kawai in ka zo kai ka bi addinin an rige an ƙari mashi wa atmamtu alaikum ni'imati ubangiji ta'ala ya ce na cika muku ni'imata duk inda an da sauki an sauƙaƙa sai Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku musulunci shine addinin ku addinin musulunci shine addinin mu malamai suka ce cikin al-islam daga nan ne an ka samo kalima ta zaman lahiya ashe kai in kana musulunci ni ina musulunci mu muna musulunci sai a samu akwai zaman lahiya garan sai a samu akwai zaman lahiya gare ka sai a samu akwai zaman lahiya gare mu sai a samu akwai zaman lahiya cikin ƙasa amma duk sanda an ka karantarwa addinin musulunci ba zai yi ba a taɓa samun zaman lahiya a cikin al'umma. wanda malamai suna cewa na daga cikin abin da ke ba da zaman lahiya a al'umma rikon addinin musulunci kaga yanzu ai saboda rikon musulunci yi mai rikon sakainiyar bakin daji shi yasa ganin al'amuran sun lalace a waɗansu wurare irin wa'azi haka wallahi bai yiwa a waɗansu wurare wa'azi irin haka ba yayuwa mu a can wajenmu mun daɗe wa'azi na rana na muka saboda ko ba komi tausan waɗanda an nesa an yi wa'azi an ƙare ku na kusa kun tsaya to wanda zai tsallakawa ya ta nesa shi kake maji tsoron baka san abin da zai samu a ba da daddare don haka in ana musulunci kowa sai ya zamna lahiya ni in zamna lahiya kai ka zamna lahiya mu mu zamna lahiya mu ta zamna lahiya departement mu ta zamna lahiya arrondissement mu ta zamna lahiya komin din mu ta zamna lahiya garuruwan mu su zamna lahiya karce karce ya zamna lahiya gidaje su zamna lahiya mutane su zamna lahiya saboda ana musulunci amma duk sanda an ka samu sabani haka babu zaman lahiya ga al'umma Allah ya arzunta mu da zaman lahiya wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce na yarda muku addinin musulunci shine a addini wanda ni zaban muku ya ku wannan al'umma wani wuri Allah ya ce faman ya bi tagi gaira islam dinan falan yi ƙabalu ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ubangiji ta'ala a wannan aya ya nuna muna duk addinin da za ka yi in dai ba musulunci na ba Allah bai da bukata malamai sun ka ce na daga cikin sharuɗoɗin karɓar ayyuka gaba ɗaya al'islam al'islam min shuruɗi ƙabulil a'amal musulunci yana daga cikin sharuɗoɗi na karɓar aiki duk abin da za ka yi in an rasa musulunci an samu matsala sallah sharaɗinta musulmi azumi sharaɗi ne musulmi zakka sharaɗinta musulmi aikin haji sharaɗin shi musulmi sadaka a karɓa sharaɗinta musulmi ka samu ladar sauraron wa'azi musulmi ka samu ladar karatun ƙur'ani musulmi musulmi musulmi duk abin da za ka yi in ba musulunci to ba ka da lada a wurin allah ashe musulunci 'yan uwa abu ne mai daɗi duk wanda ya yi wani abu wanda ba musulunci ba Allah bai karɓan mai duk addinin da za ka yi musulunci ne kawai Allah ya baka damar kai ka samu lada kuma musuluncin ƙarƙashin karantar hori jika ne annabin rahama sallallahu alaihi wasallam domin ko musuluncin kuma za ka yi in ya saba mu yadda annabi ya zo da shi an yi aikin manza. shi yasa a hadisin abu horera in ban manta ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba wani mutum guda daga cikin wannan al'umma ba yahude na ba nasare na kowace irin mutum ne ba majuse na ya ji bayyanan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun lam yu'minu billazi ursilta ilaihi illa kana min ashabin nar annabi ya ce ba wani mutum ba yahude na ba nasare na ba majuse na wanda zai jin bayyanan manzan Allah kuma bai yi imani da manzan Allah ba bai yi imani da wannan addinin musulunci ba wanda manzan Allah ya zo da shi sai ya waye gari ranar tashin alkiyama dan wuta don haka babu addinin da bawa zai yi in ba addinin musulunci ba to wannan addinin musulunci yan uwa addinin musulunci akwai abubuwan da yake umarni da su kuma akwai abubuwan da ya hana ya yi umarni da aikata waɗansu abubuwa kana kuma ya hana aikata waɗansu abubuwa malamai suka ce shi wannan musulunci yana umarni da yin tauhidi kuma yana hani daga yin shirka a same ka musulmi orijina na kwarai ka zama mai tauhidi ba a cewa wani musulmi na amma sai dai tsahi shi kai akwai matsala musulunci ya amur bi tauhidi wa yanha anil ishrak musulunci yana umarni da yin tauhidi musulunci yana hali daga shirka shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo da musulunci a garin makka manzan allah ya tarar da mutane akan abubuwa daban-daban ya samu waɗansu suna bautar rana ya samu waɗansu suna bautar wata waɗansu suna bautar itace waɗansu suna bautar gumuka waɗansu suna bautar shanu waɗansu suna bautar duwatsu waɗansu suna bautar shehonni da waliyai da mala'iku da annabawa ya iske mutane akan ibada kala-kala daban-daban amma manzon Allah gaba ɗaya bai ware ba sai ya kere su zuwa ga addinin musulunci saboda shine addinin da bai dade shirka ba addinin musulunci addini ne wanda bai dade shirka ba da haka musulunci yana umurni game da mu kaɗaitar da Allah da bauta ka zan mai tauhidi mai kaɗaita Allah da bauta duk abin da za ka yi kai don Allah musamman ga yau tana tinkaro mu kanka ce to bari in taika so tuwa in so rago kato na ɗari biyu ko ɗari uku saboda karcen wajen mu a ce ni ɗaya an mai kuɗin da ya yanka babba ka ɓata layyaka bawan Allah in za ka yi kai don Allah ana yi na dan Allah duk ibada dan Allah aka yi ta ba a son ibada shirka ta shigo a cikinta ko ka ce bari in sai matalakan wajen mu bisashe saboda a ce da wane da wane ni sai ma a'a ka sai musu ce ya an hudi kai dai ba da niyya a hudi ka sai ba don Allah ka sai ka samu lada a wurin Allah madauki sai shirkan nan tana hituwa ko ne fanni wanda ke bata musulunci wani bangare akwai masu shirka suna hada Allah da mala'iku wani bangare akwai masu shirka suna haɗawa Allah da ainihin manzanni wani bangare akwai masu shirka suna haɗawa Allah da annabawa can irin wajenmu akwai masu yin shirka suna haɗa Allah da aljannu irin wanga lokaci a ce ruwan nan ba su tuwa sai an yanka saniya bije wa mai lankwasashin kahoni ga kunne don haka ya ku bayan Allah sai mutum ya kakkaɓe addini ne daga shirka sai ka wanke addinin ka daga shirka shirka ita ce abinda Allah maɗaukakin sarki ita kawai ya wari ya ce in ka mutu bai gafarta ma inna Allah la yaghfiru an yushrika إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Ubangiji ta'ala shirkan nan ya yi alkawalin cewa bai gahorta ma mutumin da ya mutu yana shirka. Ka mutu kana bautan waliyi Allah bai gahorta ba. ka mutu kana bauta shehu Allah bai gahurta ma ka mutu kana bauta annabawa Allah bai gahurta ma ka mutu kana bautan mala'iku Allah bai gahurta ma ka mutu kana bauta aljannu Allah bai gahurta ma ka mutu kana bauta kaburra Allah bai gahurta ma ka mutu kana bautan mutane Allah bai gahurta ma ko bauta awaki ko bauta duwatsu ko bauta itace ko bauta duwatsu kowa kake bauta ma ka mutu Allah bai gahurta ma dan haka Allah madaukakin sarki yace ce wa min ayatihi al-lail wan nahar wa shamsu wal qamar wa min ayatihi al-lail wan nahar wa shamsu wal qamar la tas لا تسجدوا للشمس لا تسجدوا للشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ubangiji ta'ala ya ce wa min ayatihi na daga dalilai na daga ayoyi waɗanda suke nunawa ala wa hadaniyatihi ta'ala waɗanda ke nuna cewa Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya allailu wan nahar da gane halittar dare da gane halittar ini ka san wallahi in ba Allah ba mai iya su da ganin dare ka san alama ta mai nuna akwai wanda ya yi shi da gani ini ka san alama ta mai nuna akwai wanda ya yi shi don haka Allah ya ce wa min ayatihi na daga cikin ayoyin Allah abubuwan da ke nuna a bauta ma Allah allailu wan nahar akwai halittar dare akwai halittar yini wa shamsu wal qamar ubangiji ta'ala ce akwai halittar rana akwai halittar wata sai Allah ya ce la tasjudu li shamsi wala lil qamar kada ku kuskura ku bauta ku yi ma rana sujida ta bangaren bauta kada ku kuskura ku yi ma sujida ku yi ma wata sujida ta bangaren bauta sai Allah ya ce wasjudu lillah tunda an ce ba a yi ma rana sujida tunda an ce ba a yi ma wata sujida wa aka yi ma sai Allah ce wasjudu lillahi ku ma Allah sujida allazi khalaqahunna wanda ya halici ranan ne ya halici watan nan in kuntum iyahu ta'budun in dai Allah za ku bauta ma to ku hada shi da kowa yan uwa wannan addini na musulunci ya amur yana umurni da ɗa'a ga uwaye kuma yana hani daga ainihin yankewa ga uwaye ‘ya'ya ga wani aiki musamman irin yanzu lokacin da zai shigowa na damana uba ya ce to yaro a ta yi ai shibka ya ce haba babu mu azu shayi shayin mi ana maganar maganar uba ba maganar shayi akai ba tsoho ya ce a ta yi daji a ɗauka sa kai maganar tukunya tukunya ce mi in dai kana son albarka mala aji tukunyar da ta zuwa sari shibka musulunci yana umarni game da yi ma uwaye da'a wannan musulunci yana hani game da saba ma uwaye kada ka yarda ka shiga cikin masu saba ma uwaye kada ka yarda ka shiga cikin masu ɗaukar hushin uwaye kada ka yarda ka shiga cikin mai ɓata ma uwaye ne rai kada ki yarda ki shiga cikin waɗanda ke ɓata ma uwayen su rai sai ka samu hasarar duniya da lahira musulunci yana umarni game da kyautata ma uwaye irin wannan lokaci na sallah ko ba ka yi aure ba Allah ma hali sayo rago ka ce baba ailayya baba ga rago nan na jika 150 ko na jika 200 da yake bana an ce suna da tsada ka ce babu kuni soma shi ku ilayya ka ɗobo shadda ta kwarai ka ce babu ku ta wurin wani na kai shadda a auna ku ai muku ɗinki amma me ya amfani in ɗumka maka yana shadda ta jika ashirin baba na ɗauke da atc irin wanga wanda ana zahi sai ki sharar da zuwa kamar an watsa mai ruwa yadda ka sa abin kware ka sa ka ɗumka an babanka abin kware yadda ka sa abin kware ka ɗumka mamaka abin kware amma yanzu kuna ganin alamar mun fifita matanmu da ma'aihanmu mutum zai ɗumka ma mata ta shadda ya ɗumka ma mata ta leshi ya ɗumka ma mata ta atanho mai tsada amma uwa ta sai ya ɗumka ma yan ɗari uku ko yan jika biyu in ba dan da uwan nan ta yi musabbabin zakko ba kana ganin wannan mata don haka annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake la ya dahulul jannati aqul duk mai wulakantar da uwaye ne bai shiga aljanna duk mai wulakantar da iyaye ne ba ya shiga aljanna shi yasa ubangiji ta'ala a musulunci yana kwadaitar da 'ya'ya su biyayya ga uwayensu a musulunci yana kwadaitar da ɗaya su girmama uwayensu su yi ladabi ga uwayensu su bi umarnin uwayensu ma damo wannan umarni ba sabon Allah na ba shi yasa Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل وقل رب ارحمهما وقل رب واخفض وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
wannan aya tana umarni game da 'ya'ya mu kyautata mu uwayenmu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangiji ta'ala ya yanke hukunci ba a bauta mu kowa sai shi sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana uwaye a kyautata musu abdullahi dan abbas yarda allah tabbata gare shi ya ce akwai waɗansu ayoyi guda uku a alƙur'ani sun sabka haɗe da 'yan uwarsu duk sanda an ka kawo guda sai yan uwarta ta zo ba a karɓar wagga sai tare da wagga ya ce na daga cikin ayoyin Allah ya ce ainihin wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana ku bauta ma ub- a- a- Allah madaukakin sarki kar ku haɗa shi da kowa uwaye a kyautata musu na biyu Allah ya ce aqimu salata wa atu zaka duk inda ka ji Allah ya magana sallah sai Allah ya magana zakka sai wani wuri Allah ya ce a nishkuri a sai a Allah wa a rasul sai Allah ya ce ku yi min biyayya ku yi ma manzon Allah biyayya Abdullahi dan Abbas ya ce waɗannan ayoyi duk lokacin da kai yi guda ba kai guda ba Allah bai karba da za ka bauta ma Allah ka wulakantar da iyayenka Allah bai karba ba da za ka biyayya ga Allah ka ki biyayya ga manzon Allah Allah bai karba ba da za ka yin ainihin bauta ma Allah shi kaɗai ka ainihin wulaƙantar da iyayenka Allah maɗaukakin sarki bai karɓa ma Allah ya ba mu ikon biyayya ga uwayenmu Ubangiji ta'ala ya datar da mu da alherin shi mai gabatarwa ya zo ya tsaye alamar lokaci ya yi wanda karatun nan yan uwa shugabannin ne ai hankuri karatun nan ina zakuwa garin an ka bai shi Allah ya datar da mu da alheri shi abinda muka wadi da daidai Allah ya ba mu lada kai ne kuskuren da ya zo ubangiji ta'ala ya gafarta mana shi muna roƙon ubangiji ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ya tsare mu na ita da sauran ƙasashen musulmi wanda ku wajen nan madawa alhamdulillah ku ƙara ku ƙara gode ma Allah kuma ku ci gaba da roƙon Allah maɗaukin sarki Allah kai ka muku fitunoni na irin wadda can kusa gare mu suke mu can kusa gare mu da na aka jin tsoron kukan bindiga yanzu an saba da laluran nan yanzu an saba da laluran saboda nan da nan kaji an tassar ba a wuce sati ba nan kusa gare mu da an ka ɗaɗa bindiga wani makwabci na a guje ƙetar katanga ya faɗa gidan makwabci bai ma sai ya shiga gidan makwabci ba saboda jin kukan bindiga da haka muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ƙara ba mu kariya Allah ya tsare mu na wannan ƙasa ta mutane da sauran ƙasashen musulmi ya tabbatar da mu akan sunna annabi rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi